خلق الخلق فأحصاهم عددا أحسن أوصافهم وأقواتهم فلم ينحنيهم أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه وهو العظيم القاهر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور سيد الأزهر إمام الأنبياء وسيد الخلفاء صلوات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أئمة العلم والهدى ومصادر الدجى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن مراقبة الله واستشعار عظمته والخوف منه من أعظم العبادات وأهم الواجبات على المسلم وقد حذر سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذلك فقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ويقول تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنما يحيي الفؤاد إن مما يحيي الفؤاد ويذكر القلب ويحيل على مراقبة الله سبحانه وتعالى تأمل آيات الله تعالى في كتابه الكريم فقد قال جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار وقال تعالى وما تصل في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى غير ذلك من الآيات التي تحيي القلب لمن كان له قلب والتي تبث الحياة لمن كانت له حياة فبالمراقبة يقبل الرحمن ويبنى الإيمان ويفرد الشيطان وبالمراقبة يكون جمال الحياة وصلاح الدنيا وسعادة الناس وبالمراقبة تصلح حياة القلب مع الله عز وجل وفيما بينه وتصلح ذواته وبالمراقبة تملك النفس هواها بالمراقبة تؤدى الواجبات والحقوق والأمانات وبالمراقبة تذرف الدموع وتكشف القلوب وتسكب العبرات وبالمراقبة يقام العين والوئام وتصان الحقوق وتخفض الدماء والأعراض وبالمراقبة يبر الأبناء آباءهم وتوصل الأرحام أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته بنا مراقبته وخشيته وأن يعيننا على تثبيت ذلك أقول أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين مصر يا النبي صلى الله عليه وسلم قم بيا جميل بيان بيا الله بأمي كان يوم بريش da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne fiyayyen halitta bayan haka ina jan hankali na da hankulan ku ya bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye Allah mu san yana sanin abin da muke yi mu kiyaye shi irin kiyayewa wanda ya san ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa bayan haka ya bayan allah mu sani cewa kiyaye allah da lura da allah da sanin cewa yana jinka yana ganinka da jin girmansa da tsoronsa a cikin zuciya wannan yana daga cikin mafi girman ayyukan ibada waɗanda kuma suke su ne mafi muhimmancin wajibai da Allah madaukaki ya dora a kan mutum. Allah madaukaki ya tsoratar da musulmi daga gafada daga jin wannan muraƙaba da kiyayewa da sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin kayan yana ganin yana sane da dukkan abin da kowanne bawa na sai ke aikata ya san cikin zuciyar ya san abin da ya bayyana babu bambanci tsakanin abin da ke cikin zuciya da abin da ya bayyana a waje Allah madaukaki yana cewa wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru ku sani cewa Allah ya san abin da ke cikin rayukanku kuma ku kiyaye ma'ana don haka ku kiyaye sannan yana faɗi cewa ya alamu ƙwa'ina kan ta'ayyuri wa masu fisudu Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin ya san idan da yake mayaudari ya san kuma abin da zuciya take boyewa lalle mu sani ya bayan Allah daga cikin abin da yake raya zuciyar mumini sannan kuma ya tunatar da zuciyar ya mata wa'azi ya gargade ta ya faɗakar da ita daga gafala da bacci da gangaji kuma ya taimake ya taimake zuciyar akan kulawa da Allah da sanin cewa yana sane da duk abin da bawa yake yi daga cikin abin da zai taimaka maka ya fi bawa Allah shine ta amula ayatillah zama kana tuntuntuni kana lura akan ayoyin Allah a cikin littafin Allah cikin alqur'ani alqur'ani littafin Allah maganar Allah ne maganar Allah ce daga farko har ƙarshe duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba su kuskure da shi kuma da kai ake in ka saurare shi ka ji cewa da kai ake faɗa ake maka gargaɗi ake maka tunatar da kai ake yi so ake ka kinsu so ake ka dawo Allah madaukaki yana faɗi sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به باب بمبنشي أو بنشي daga gare ku a cikin ku wanda ya sirranta wata magana da kuma wanda ya bayyana wata magana to a wurin Allah ba bambanci da wanda ya boye a zuciyarsa bai faɗa ba da wanda ya bayyana to duk Allah ya san wa man huwa mustaghfin billahi da wanda yake suturtuwa yake koyuwa a cikin dare wa sa'iqu bin nahar da kuma zahirun wa zahirun bin nahar da wanda yake tafiya kuma yake bayyana a cikin yini ma'ana mai kula a cikin duhun dare da mai bayyana kuma na tafiya a cikin sararin yini da rana to duk ɗaya ne a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kai ko bawan Allah in dare yayi sai da haske kake gani duk ƙarfin idanka in ka shiga wuri mai duhu in ba a haska fitila ba ba za ka yi to Allah madaukaki abin da ke bayyane da abin da yake koye babu bambanci dangane da iliminsa a kansu Allah madaukaki har yanzu yana cewa wa ma takunu fi sha'ni babu wani sha'ani da za ku zama a cikinsa wa ma tatlu minkum min qur'ani ko wani qur'ani da za ka karanta ولا تعملون من عمل هو أيك جزاك أيكك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه sai fata yayin da kuke kwarara cikin wannan aiki muna halarci muna sane babu abin da yake koye gare mu inji Allah ta'ala wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama daidai gwargwadon kwayar zarra ba zai kuye ba daga ubangijinka ko a cikin kasa ko a sararin samaniya wala asghara min dalika kai ko kasa da kwayar zarra wajen girma wala akbara ko sama da ita duk girman abu illa sai kitabin mubin sai face yana cikin littafi mabayi Allah madaukaki ya gama rubuta komai kamar yadda yake daga cikin maratibul imani bil qadar al-ilm wal kitabatu wal masibatu والخلق الله تعالى يا سن كومي يا ربوتاشي rubutun ya yi shi tun kafin ya halitti sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka babu wani abu da Allah bai rubuta shi dangane da abin da zai samu bawa na alheri Allah ya san da shi ya rubuta shi kuma ba zai faru ba sai da ganin damar kuma Allah shi ya halicci wannan abu Allah mu suke har yanzu yana cewa wa kulli umman ko aikata aikin ku fa sayara Allahu amalakum Allah na ganin aikin ku wa rasuluhu wal mu'minun haka nan manzo da mu'minai duk za su shege aikin ku wa satawajjuna ila alimi al-ghaibi wash-shahada kuma za a mai da ku zuwa ga wanda ya san abin da yake bayyane da kuma abin da yake bai fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma zai ba ku labarin ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku Allah madaukaki a wata ayar yana cewa wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu wannan mun ne ta ku sani cewa Allah ya san abin da ke cikin rayukanku kuma don haka ku kiyaye shi yana faɗi har yanzu wa in tajhar bil qawli in ka bayyana wani qawli فإنه يعلم السر وأخفى to Allah yana sanin abin da yake sirri da kuma abin da yafi haka ma koyuwa duk abin da yafi haka koyuwa wannan bina'in akfatin alababihi ai ma kana akfa min sirr to duk Allah madaukaki yana sanar da shi sannan Allah madaukaki yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama Allah babu abin da yake koya gare shi a ƙasa ko a sama in ka rufe kofa ka aikata abu Allah yana sanar da shi ya ga ya san da shi an rubuta mala'iku sun shaida sun rubuta dan ya zama maka hujja ba dan Allah ya sani saboda gobe kiyama a nuna maka ba kai ne kai kaza ba kai kaza kai kaza to za a nuna maka wannan gobe kiyama ya Allah ka kare mu Allah ka sa abin da za a nuna mana alheri ne abin da ba haka ba na ayyukan mu Allah ka gafarta cikin kafin kiyama Allah madaukaki yana cewa أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم كوكو سنا زتن شوى مو باما جن سرن da suke sirrantawa a tsakaninsu da kuma ganawa da suke da munajaji a junansu ko suna tsammanin ba mu sani ba da raɗa da sanda da mutum zai yi da tattaunawa ta koyuwa da kuma abubuwan da suke rubutawa a tsakaninsu suke tutturawa da abin da suke aikawa na hotuna da wayoyi da wani a cikin waya ko suna tsammanin ba mu sani ba ne sannan kuma yace wa rusuluna ladayhim yaktubu kuma manzannin wato mala'iku da suke rubuta ayyuka suna gabanka a lokacin da kake aikata abin da kake aikata wannan yana tuna maka ka ji kunya yanzu wane ne zai aikata abin kunya a gaban mutumin da yake girmama ka ko surikinka da ya haifa maka mata kana jin nauyi wani in yaje gidan surukai yakan ce ko abinci da zai iya ci ba yakan ce in an kawo kunya yake ji hannunsa yana rawa ba zai iya tafawa ba saboda yana jin nauyi kada a ga ya yi abin duk da mutunci haka muke tsakaninmu da waɗanda muke girmama to amma Allah ya kasa samun wannan rabon a cikin zuciyarsa ya ba wa Allah ya turo mala'iku su rubuta duk abin da ka faɗa kuma lokacin da zaka buɗe bakinka ka faɗa suna wurin suna jira ka faɗa su rubuta in ka aikata wani abu ko kai kaɗai ko da kai da wani wani nan ko mutum ɗaya ko da yawa ko namiji ko mace ka rufe kofa ka aikata duk abin da ka aikata suna zaune ga mala'iku suna ganin ka kuma mala'ika ta san darajar ta abun Allah yau shi za ka saki jiki wani mutum ko ɗanka a sai yana bakin ƙofa yana jin me kake cewa wanda kake ɓoyewa ba ka so a sani za ka ji nauyin ka faɗa ko ka aikata abin da za ka ji kunya a duniyar nan to ina ga a ce mala'iku suna zaune suna jira ka rubuta a suna jira ka aikata su rubuta kuma wanda ya aiko mala'iku ba galibi ba ne yana ganin ka yana sanin ka ka ɗauki abin da ba naka ka ci mutuncin wani ka rubuta ƙarya ka aika abin da zai tada fitina wani ya yi wani ya yi wani ya sata wani ya sha kwaya kuma duk Allah yana ganin wannan abin ake so a tuna maka ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah babu wani abu babu inda za ka je ka koya ka aikata abin da Allah bai yarda da shi ba kuma kai tsammanin ka don haka ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka lura da shi na'am shine at-tawwab shine ar-rahman shine ar-rahim shine al-ghafur yana gafarta dukkan zunubai abin da baya gafartawa shine a mutu ana kafirci ana shirka a ji gare shi Allah baya yafa wannan kamar da ya ambata amma duk abin da ka aikata Allah zai iya gafarta shi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to me zai hana kin yanzu ka tuba ka daina abin da kake aikatawa mara kyau kuma ka ji kunyar alal akalla irin yadda kake jin kunyar mutum da kake girmamawa Allah kuma ya fi karfin mutum Allah ba mutum ba bai kamata mutum ilimin ba irin na mutum ba mutum za ka iya ɓoye masa dan Allah ku baka Allah kuwa subhanahu wa ta'ala baka iya koyi maka ya in uwan musulmi ayoyi akan wannan suna da yawa ba za mu iya cike su ba baki ɗaya kuma saboda lokaci ba za mu iya kammalawa duka ba amma mu sani ya bayan Allah da muraqabar Allah ake bautawa Allah mai rahama da muraqabar Allah ake gina imani da Allah da muraqabar Allah ake korar shaitan da muraqabar Allah rayuwar mutum take masa kyau kuma duniyar ka take kyau take gyaruwa haka lafiyar ka take gyaruwa in har baka girmama Allah a zuciyarka ba ka aikata abin da ka ga dama kana jin ba komai wani abin da kai ce abin tausayi har ai masa wa'azi yace ina ruwa na da kai kabarin ka daban kabari na daban Allah ba aka gaya masa manzon Allah aka gaya masa sallallahu alaihi wasallam ya ɗan uwan mutum da muraqaba rayuwar halitta gaba ɗaya take kyau tare da wajen mu'amalar su da Allah haka nan kuma wajen mu'amalar su da junansu da muraqabar Allah jikinsu yake gyaruwa zuciyarsu take kyau kai gare ita da muraqabar Allah ne zuciyarka za ta hana kanka bin son zuciya in ba ka muraqabar Allah ba ka tsoron ba ka damu da haduwa da shi ba sai ka aikata komai ba ka damu ba da muraqabar Allah ake yin wajibi ayyukan wajibi da muraqabar Allah kake sallah in ka tsaya gaban kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana ganawa ne da ubangiji yaushe kana ganawa da ubangiji mahaliccinka ga ka gashi ya baka dama ka roƙe shi ka nemi gafara amma a lokacin kana soshe-soshe kana kalle-kalle har a bugo maka waya har ka ɗauka ka sa hannu a cikin aljihu ka fito da wayar ka duba ka ga waye bugo ka mayar a cikin aljihu wani lokaci ma har kana da damar da za ka yi tare wai mai wayar ya ji cewa a cikin sallah kake haba bawan Allah wanda ka tsaya a gabansa ba shi da girman da za ka ji girman a zuciyarka yadda za ka rabu da kowa ka fuskance shi da muraƙabar Allah ake kiyaye haƙoƙi haƙoƙin ɗan adam haƙoƙin iyalanka ka ji tsoron Allah a kansu kar ka bar su da yunwa kar ka bar su ba tarbiyya duk ka ji tsoron Allah Allah ya dora maka kai kaza to ka kiyaye duk wannan a cikin muraƙabar Allah ya da muraƙabar Allah ake kiyaye amana lokacin da za ka ce ina sa ran wani abu zai zo min ga amanar mutane a hannunka ka ɗauka kai amfani da ita ka cinye daga baya ka ce kai a je ba je kotu ba ne in kana da muraƙabar Allah ba za ka yi wannan abu ba za ka bai wa mai amana amanar ka kamar masa ita da muraƙabar Allah ake zub da hawaye da muraƙabo da ma'ana a dalilin muraƙabar Allah ake zub da hawaye a dalilin muraƙabar Allah zuciya take kaskanta gaban ubangiji a dalilin muraqabar Allah mutum zai yi kuka hawayensa ya zubo da wannan muraqabar Allah ake tsaye da adalci adalci yana tsayuwa in kana tsoron Allah in ko baka tsoron Allah sai ka aikata bi ka aikata abu yadda ka ga dama da muraqabar Allah ake kiyaye alaƙoƙi tsakanin juna ka san haƙƙin dan uwanka a kanka ba za ka shiga aikinsa ba da muraƙabar Allah ake kiyaye jini ba a zubda jini kar ka ga cinto kar ka sare shi kar ka yanke shi kar ka kashe shi haka nan mutuncinsa kar ka taɓa kar ka taɓa masa mutunci ka wulaƙanta shi a cikin jama'a da muraƙabar Allah da yake yin da'a da kuma kyautatawa ga iyayensa da haka ɗa wajibinsa ya kiyaye haƙƙin iyayensa babu mai ganin albarka a rayuwarsa in bai dafa ga iyayensa ba da kuma muraƙabar Allah ake sadar da zumunci zancen yana da yawa dole mu tsaya a nan saboda lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da muraƙabarsa a cikin zukatanmu kuma ya taimake mu akan kiyaye kula da shi mukan yana ganin mu mukan yana jin mu mukan kuma duk abin da muka aikata ko muka faɗi Allah yana sani أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا منا روحك ألا تكلمنا منا سورا تأتين ذكرتنا يا ألا تكلمنا منا كيايك أتكلم ذكرتنا musan kana ganin kana sanin me muke aikatawa duk abin da muka koyi da abin da muka bayyana kana sani ya Allah ka sanya mana wannan ilimin ka cire mana gafala daga gare shi har mu ji tsoronka mu kusance ka mu nisanci makiyinka makiyinmu shine shaitan ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai nisanta mu daga gare shi ya Allah ka nisanta shi Allah kuma ka nisanta mu daga wannan abu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu akan aikata aikin kirki da kuma aikata abin da zai taimaki al'umma ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da ƴaƴanmu mazan su da matan su Allah ka dora su akan tafarki duk abin da zai lalata musu tarbiyya Allah ka kade musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يا